الله والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه المشاهدين kafin komai nakan ji nauyi yadda su sha'ananmu suke waɗansu irin maganganu wadda ko kaɗan ba haka suke ba ba taɓa samun kunne ya girma ya wuce kai ba tun da ake a duniya ba taɓa samun kunne a ce ya girma ya wuce kayi ba saboda haka mu dai muna tare da iyayenmu kamar shi shugabanmu alhaji adamu baba aure da sauran iyayenmu su babba manu da su babanmu din malam ballo da sauran dukkan iyayenmu na nan ba mu taɓa ko da wasa jin mun fara kama hanyar su ma mu dai mun san su kama hanyar mu su hannun mu sun nuna mana yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yarda mun bi ko bara mu daina ba har mu mutu insha Allah amma cewa wane yayi wane yayi ka wai wai ka mai fili a su ne masu fili sai dai in sun misali ana yin aiki ana yi musu aikin su sai suna zaune suna ji ana ji a da suka koyar shi ne kawai so a taƙaice dai za mu ɗaura daga inda muka tsaya a karatunmu na littafin nan mai albarka littafin tari'a gode Allah ya nuna mana wannan rana ta taya juna murna da samuwar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan kofar gida mai albarka kofar ɗaya daga cikin iyayen mu malam Bafedu wanda ɗansa da Sayyid Ibrahim ya gayyace mu mu zo mu taya shi ma murna na zagayowar watan da aka yi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba shakka ko shakka babu muna masa shaida masoyin annabi ne da wallahi in baya son annabi bare gayyaci al'umma ta zo don annabi ba mu kuma mun gode masa da ya mana shaida mu masoya annabi ne tunda mu ya nemo duk wanda ya zo nan gayyarsa ya amsa tunda ya gayyato ka kuma ka gode wa Allah ashe kai masoyin annabi tun za a yi taron annabi an gayyace ka kuma wallahi taron nan babu taron da ya kai shi babu taron da ya kai shi kowane taro abinda aka taru domin sa ne yake ba shi girma to babu wani abin da za a taru a halittar Allah kakkaf domin ta ne kai manzon Allah saboda haka koyaya babu taron da za a yi da kai wannan sai dai irin ta sai zama suna daidai saboda haka dai kawai misali a ce ana yin wani misali a Bauchi ana yi a Kaulaha ana yi da sauran wurare ka samu can jama'a sun fi yawa can manya-manyan malamai sun fi yawa na taruwa duk abun ɗaya ne turare ne kawai aka zo aka rarraba shi wannan aka sa ka tikattin kwalabe wannan aka sa yan ƙanana ƙananan kwalabe shi ne kawai amma duka turaren ne taron duka na annabi muhammadu ne saboda haka gaba ɗaya ɗaya ne da haka dai ba tare da bata lokaci ba za mu dubi abin da ya sauwaka na wannan littafi mai girman daraja saboda dama akan maulidin aka rubuta shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zamu duba shi inda muka tsaya dama za mu tashi akan ahalan bihi min fadilin mufaddalin wa wafilin muwassilin wa kamilin inna fi khairin mukmali wallahu shaw ibrahim radiyallahu anhu yace ahalan mara balale bihi da zuwan wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fadilin daga wanda yake ma'abocin girma mufaddalin abun girmamawa wa wasilin wanda yake abun sadawa muwassilin in ka ce muwassalin da fataha ya zama abun sadawa amma mazala ba wai abun sadawa ba ne kadai shi kam ai waɗanda suka kama shi ne suke zama ababen sadawa sun an sada su da dukkan alkhairi shi kan muwassilin ne mai sadawa ne da dukkan alkhairi muwassilin muwassilin wa kamilin shi ne wanda yake cikakke kowa tawayayye ne kowa na da tawaya annabi muhammad shi kadai ne a cikin cip sallallahu alaihi wasallam wa kamil fil nas shi da cikakke a cikin mutane da Allah ya halitta gaba daya khairi mukmal shi ne fiyayyen ga abun cikawa ko menene za a aita din sa a ce kai abun nan a cike ke to annabi Muhammadu ya bi abu ko menene khairi mukmal ahlan bi min majidin mumajjadin wa hamidin muhammadin wa wajidin wa mujidin mukawwali ahalan da mara balale da zuwan wannan abun aikuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min majidin daga wanda yake wato mai girman daraja mumajjadin abun girmamawa ko ka ki girmama shi Allah da kansa yana girmama shi sallallahu alaihi wasallam wa hamidin shine wanda yake wanda yafi kowa godiya ga Allah subhanahu wataala dukkan halittar da Allah yayi babu mai gode wa Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin shi ne wanda ya fi dukka wato wanda ya cancanci halitta shi ya fi kowa cancantan a gode masa saboda shi ne ya zo ya same mu ba dab da bakin wuta wa kuntum ala shafa hufratin min an-nari fa anqadhakum minha muna dab da dukan mu mu fada a jahannama ya zo ya tsamo mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya cancanci mu gode masa mu ambatu kenan wanda ya cancanci dukkan halittar Allah da gode masa wa wajidin sallallahu alaihi wasallama shine wa wajidin shine mai baiwa wa mujidin shine mai bayar da baiwa sallallahu alaihi wasallam mukawwali shine kuma wanda aka ba shi dama ya ba da baiwa shine wanda Allah ya ba shi dama ya ba da wato baiwar khawwala ai fawwada a harshen larabci khawwada ai fawwada yaren wanda suka fi yawa a gabana kuma yan boko wanda nake gani to ofarari to ofarari misali ko kuma to entrust duk dai yadda ka dauka ko to entitle to entitle duk wanda ka faɗa yayi ko to empower duk dai yana ɗaukar wannan an ba shi dama ya yi baiwa ga halitta gaba ɗaya shi kaɗai sallallahu alaihi ya isha halitta ya zuba mata kwababbar baiwarsa kowa da kowa ya samu ko tudu ko gangare ko a ruwa ko a sarari sallallahu alaihi wasallam ko a sama ko a ƙasa ma sanna kan ya rahmatan lil alamin alam bihi min abidin mujahidin wa shahidin qatila kulli abidin للحق مهما ينجلي أهلا به مرة بعد زوا منا أبو أيف وأن محمد صلى الله عليه وسلم أبو كتارو من مرنا دا أيف وتنسى من عادل دقا wanda yake wato bawan Allah wanda shine ma hakikanin bawan Allah din wanda dukkan bayin Allah bayin sa ne shi kadai ne bawan Allah na gaskiya huwa al-abid haqqan bal'anahu abiduhu وكل يا مختار كل لدى تدر شيخ إبراهيم الديوان الذي هو العبد حقا شيني كدي باوان الله نقفتيا والعلام عبيده دكا هلتا الله باين منزل الله شيخ يتي فكل يا مختار يا كيزا بيبن الله عندك محمد كتأمي كتأمي أدكا شأننا كل لدى تدر ka tsaya mini a har inda za a kwantar da ni a kabari na in an sa ni a kabari ya rasu Allah ka tsaya mini ka ce ka san da ni ina da ya ce ya san da kai ba mala'ikin da ya isa ya yi ma wata tambaya an gama ana tafiya da kai ne kawai sai misali ana hayya hayya an kama ka za a tara ma kasa sai wani ya zo zai wuce misali ko kwamishina na jiha sai ya ce wa ɗan sanda kai sake shi me ya rage ɗan sanda zai sai ya bushe ya fara tukunna ya ce sa afuwa sorry sa ko ba haka bane mala'ika haƙuri zai ba mun don Allah ya sace ya kai kai tafiyar kalahi a ko aina ne kuwa saboda haka an ba shi dama shine bawa na Allah na gaske sauran dukan mu photocopy ne annabi ne aka zo aka yi ta photostat ana fidda mu ana fidda mu shine haƙiƙanin bawan Allah sauran duka photocopy ne in kuma ka ce kai ba photocopy ba ne Allah ya kai mu lahira za ka kai kaga wanda suka kai irin su Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahmani da in Allah bushinsa ya bushi Khalilur Rahman ya ce ba zai iya zuwa wurin Allah ba saboda ta halla bismi muntaqim Allah ya tajalli da sunansa al-muntaqim ba wanda ya zai matso shi shi manzon Allah saboda haka ranar za ka gane shine bawan gaskiya ake zama bawan wani ma sarki balle ka zama bawan manzon Allah kai ka ai ka haye ai malam sarkin Kano ma yana da bayi ai go har ma bayin ma suna da sarkin su sarkin bai ko a gwanda ba akwai ko sarkin bai sarkin bayi kenan bayin sarki to kai wani yana zama bawan sarki kai ba za ka zama bawan manzon Allah ba bai jima ba Allah ya kashe mu muna bayin manzon Allah na gaskiya shi ne original mu kuma photocopy ahlan bihi min abidi mujahidin in baka san manzon Allah ba shine mai mujahidin gaske duk wani mujahidi mai yaki yana karkashin annabi Muhammad haka zai na aje tabbatar yace wallahi duk wanda ake ji wai ya iya yaki gwarzo ne sadauki ne idan yaki ya yaki abu ya gagara karkashin manzon Allah muke dawowa mu fake ba za ka san da haka ba sai ka karanta tarihin yakin Hunainu kaga wanda suka kai suka isan su ne da suka ga ruwan kifiyoyi suna gudu da gudu da wuri ya wuri sai ga annabi Muhammad ya yi tumbe yana cewa anan nabiyu la kadhib annabi nu abdul muttalib yana tusan inda kafirai suke inda kifiyoyi suke shar zaka ji kifiyoyi suna yadda ka ruwa ruwan sama yake zubowa amma su din yake nufa yana cewa anan nabiyyu lal kadhib annabi ibn abdul muttalib hadisin bukhari wallahi tallahi ni annabi Allah ne ba ƙarya bane ni ni sai ni dan abdul muttalib yana kira ni an tabo ran maza ya baci annabi yake cewa sai ni dan abdul muttalib kai kuma kana cewa kadiri ne ba shi ba ma na kusa da annabi ma wanda ya yi shi ma wai aure ka kadiri ne to ga yana alfahari da Abdul Muttalib yana ce annabnu Abdul Muttalib ya ma yanke zango ba ana annabnu Abdullahi ba annabnu Abdul Muttalib ba ana ana ana fiddu ba ba ko ana habibu a annabnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam hadithin Bukhari dan haka in kana neman mujahidin gaske to manzon Allah kenan kuna tuna labarin da na ba ku wanda malaman hadisi suka kawo da malaman gazawat na lokacin da sayyidina rasulullah ya koma madina akai shekara biyu an zo za a yaki yakin da na ba ku labari akwai amru ibn ibn wud da ya fito yayi kirari yayi kirari yace waye sai kare shi aka rasa a cikin musulmai wanda zai yayi magana saboda wani irin mutum ne mai ban tsoro an ce ko da in an iya ware kafar da haka ko fatar rakumi aka samu aka saka a oshinsa idan aka mai da shi igi aka tankwara shi aka sa katti a nan misali ashirin suka rike daya bangaren katti ashirin suka rike daya bangaren suka yi ta ja kafar da bare motsa ba sai dai irgin ya yage saboda karfinsa shi ya fito yana kira da ya cewa zai iya tarata kowa yana shiru sai ina ali shekara ta ishirin da biyu lokacin kwata kwata a duniya sai kawai ya yi yunkura ya ce gani annabi ya ce aliyu ka bi a hankali ya sake kirari ba wanda ya tanka mar sai ina ali ya sake yunkura annabi ya ce ka bi a hankali ya tanka mar birki da ya kirari ya kirari ya ce duk sun mutu ba wanda ya kula ya yi ta kirari shi kafirin kawai sai na da yayin yunkura na uku ga annabi ya ce je ka kawai sai saki shi da ya zo da suka tsaya a nan ne akwai wani littafi da nake da shi a kawo wannan hikaya da faɗi sosai wanda yake tarihi ne na sakon maza maza littafi annabi da suka tsaya kafin su fara fara da za su yi rigiman da za su yi annabi ya ce ga zallan imani da zallan kafurci suna biyu zallan imani da zallan kafurci suna da kawai sai aka kaura kawai da suka fara tare tare sanda suka yi kwana uku suna tare tare babu wanda ya yanke wani koda yanka ko ni kankanta saboda gwanin can yaki kawai a kwana na uku ne ya ɗanyi nasara ya samu yankan da lil hari a saman jiransa kaɗan jini ya wanke fiskar da lil hari sabai suka ce ya rasu ka roƙa wa sai na Allah ya ba ni nasara ce ba zan roƙa ba shi ya san da yake nufi da wannan aka yi ta yi aka yi ta yi can kafuri sai ya fara ya kama sai na ali kafafuwansa ya zare kafafuwansa ya waina ya waina da ya jefa shi sama kawai sai ta juyawa ya ta juyawa kafuri sai ya daga tukwaki yana jira sai na ali ya zo zai raba shi biyu kan ya an kara kawai sai sai na ali ya raba shi gida biyu shi kawai a yana juyawa a sama sai ya raba shi gida biyu kawai ya kashe shi to wannan din fa wanda ya wannan aiki shi yake cewa in yaƙi ya yaƙi dukkan mu sai mu dawo ƙarƙashin manzon Allah mu koya da haka shine ainihin mujahidi mujahidin ce yace ainihin mayaƙin gaske wa shahidin shine duk wanda kake ji ya samu shuhudi tsakaninsa da Allah yana jin ko ina yake gashi ga Allah to ya zo wurin manzon Allah shine ainihin wanda yake mai shuhudi tun babu halittar Allah ya samu shuhudi da ubangiji wato tun babu halitta laqad abada al-maula wa ma samma abidun ya bauta Allah tun babu wani mai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala qatila kulli abidin a wata nuskha za ka ga qatil katili ina jin naku haka ne ko katili kulli abidin duka ya halatta a larabci katili kulli abidin ko katila kulli abidin to kaga nan ma kamar da na faɗa wata rana in ba da malam ba fa sai ka sai ka kwaba fa kati katila kulli abidin kaga abidin kam dai waye ga shi na farkon shi ala bihi min abidin sai aka zo da shi qatila da aka ce mujahidi ne sai aka ce qatila kulli abidin to in a irin karatun da ka sani larabci kawai kan yayi ka ce mai yaka dukkan mai bauta wa Allah Ibrahim da la kowa ga to ya ce da malam malam inda inda malam sai ka fassara daidai sai wani ce to ka gane ka gane da riga nan wai ka ce da kulli hadisi annabi wai bai yaka duk mai bautan Allah ne to ba haka katila kulli hadisi sai da rasulullah yana yakan dukkan wani mai musu mai musu mai musu shine hadis ana katila kulli hadisi lil haqqi duk mai musu gaskiya to annabi yana yakansa sai ya dawo kan gaskiyar ya daina musulta mahama yan jami duk lokacin da gaskiyar ta bayyana to in ka saba mata to annabi zai dawo da kai kan kanta in dai gaskiya ta bayyana ka wuce mata ka saba mata to annabi zai yaƙe ka sai ka dawo kan gaskiya daidai ne sallallahu alaihi wasallam ahlan bihi irja'ana minna bi daf'ibalana min ba'dalin kazza'ana bal kulli bal kulli shay'in mushkil ahlan bihi mara balale da zuwan wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz ja'ana a daidai lokacin da ya zo mana din nan ya zo duniya minna ya zo daga cikin mu amma ba da irinsa ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika babban manzo ya zo muku daga cikin ku amma ba irin ku ba ko haka ba ko irin mu ne kana cewa annabi mutum ne kamar ka zama kaji saboda kafirai ne suke gaya masa haka ma ta iya bashar mutum ba a sai kafirai sai kafirai suke gaya masa mutum ne kam eh amma ba kamar sauran mutane ba ba kuma irin su ba bal wa ya kuti bayan hajar kamar da muka karanta baya idan imalana ya zo ne ya ije mana duk abin da yake gare mu na min mu'abalin na abubuwa masu wahala na warwarewa to annabi ya zo ya ya ije mana su mana ya tunkuɗe mana su gabarin dan abu mai wahala in kana so Allah ya tunkuɗe maka shi kama manzon Allah ka kawo dama da shi yanzu sai kaga Allah ya warware maka abu duk wahalar sa kuwa duk nauyin wahalar sa duk rashin faruwar sa in ka kama annabi wallahi sai kaga yayi karita ana yana ije mana duk abin da yake bakanta mana ko ne ne mummuna wanda yake bakanta mana annabi Muhammad yana tunkure mana shi bal bari ma ba wai za mu taɗaita ba kulli shay'in mushkili duk wani abu mai iskali kowane abu mai iskali annabi ya zo ya tunkure mana shi daga barin amma abu sharadi annabi sallallahu alaihi wasallam mai tunkure dukkan abu ne mai iskali na duniya ko na lahira amma da sharadin sai ka bi shi da sharadin sai ka bi shi idan baka bi shi ba za ka yi mamaki don zai yi bara'a da kai har a lahira ha ka rayu kana saba manzon Allah kana zagan masa iyayensa da sauransu ka je lahira ka ce kana jina ceton sa ƙarya kake ƙarya ne dole sai ka bi shi saboda kafa ka girmama duk abin da ya shafe shi sallallahu alaihi wasallam daidai da rigansa idan ka rena ta imam qadir iyad ya faɗa cikin ashifa ko rigan annabi karena to jinin ka ya halatta a shara musulunci ne kan sai dai a barka shi yasa abubuwan da ake yi a duniyar nan dole ba wani su bala'o'i su rika saukowa ana cin mutuncin manzon Allah Allah yana ji dole a kusa ta ubangiji wallahi ya rika daura mutane wani su abubuwa da yake daura musu din dole dai kawai sai ku tuba ku tuba wa Allah albarkar annabi muke ci wani su abubuwan suke zuwa mana da sauki wallahi da haka a cigaba da riƙe kama manzon Allah a kama gezon manzon Allah sallam da kyau kyau saboda abubuwan su su rika mana sauki ya rabbana salli ala nurin ilahi al-mu'tala man khassahu al-haqqu ala bil muhkam al-munazzal ya rabbana ya ubangijinmu salli kai salati ala nurin ilahi akan hasken Allah annabi Muhammad قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين da nafi Qur'ani Allah ya ce hakika wani haske ya zo mana da littafi mai bayani kowa ya san dai littafi mai bayani shine alqur'ani wa ya zo da shi annabi Muhammad saboda haka haske ne shi manzo Allah nurul ilahi hasken nan na Allah al-mu'tala wanda yake abin daukakawa kuma hasken annabi jama'a kamar yadda wani malami yayi misali Dr. Ibrahim Bakri yace hasken annabi misalinsa kamar ka samu kandil kandil wannan wanda ake saya a bare ana kesa a shana a kunna shi din in ka sai koda bendur nawa ne ko sun kai bendur dubu ne in ka kunna kandil kwaya daya zai iya kunna wa bendur dubu din nan ya kai ka dosa na kowanne sai ka ga yana ta yi in ka kunna daya yana da haskensa in ka rika kunna wa sauran hasken zai rabu na wancan sai don ka kunna wani haka hasken manzo Allah yake yayi ta badawa baya raguwa an gane ya baka ka samu haske amma bai ragu ba yana nan yadda yake sai karuwa yake ma sallallahu alaihi wasallam hasken sa zai ta bayarwa ya ta bawa duk kaunu ta samu ta dosani hasken sa ba tare da ya ragu ba hasken shi kadai ya wadace dukkan halittar Allah gaba daya sallallahu alaihi wasallam mu'tala abun daukakawa man khassahu al-haqqu bil muhkam al-munazzali man khassahu al-haqqu shine wanda Allah wato alhaqqu din nan sunan Allah ne alhaqqu ɗaya daga cikin sunakensa tis'in da tara da hadisin Tirmidhi kitar mana alhaqqu Allah khassahu ya keɓe shi bil muhkami da littafin alqur'ani abun kyautatawa din nan almunazzali abun saukarwa wato Allah ya keɓe annabi da shi ala ubangijin nan ya ɗaukaka wanda ya keɓe annabi Muhammadu ya ba shi alkur'ani sabanin sauran manzanni irin Musa aka ba shi taura Isa aka ba shi Injila Dawud aka ba shi Zabura Annabi Muhammadu Allah ya keɓe shi da alkur'ani don haka ala ubangijin nan ya ɗaukaka da ya keɓe bawan sa Annabi Muhammadu da ba shi alkur'ani salli alaman man alaman Umar lam yadrihi was-suwar min nurihi was-suwar mad'u lahu min al-'ali salli ala man umaru lam yadrihi Allah kai salati akan wadda Umaru lam yadrihi sai na Umaru din nan da dazu shugaba ya bamu labarinsa bai san shi ba an gane magana nan Allah kai salati akan wanda sayyidina Umaru bai san shi ba har isa sannan kaji shi ne na biyu number 2 a musulunci gaba daya al'ummar manzon Allah amma bai san annabi Muhammad ba kai kana ji ka san annabi ne ayya kana yaudaran kanka salli ala man umaru lam yadrihi kai salati ya Allah akan wanda sayyidina umaru bai san shi ba to an riwaito hikaya asali cewa manzo Allah sallallahu hadisi ne sai yace wa sayyidina Ali da shi da sayyidina Umar ina muku wasiya ku nemi wani mutum wanda ake cewa waisul karni da sunansa annabi yace ku neme shi yayi muku addu'a duk ran da kuka same shi in Allah ya yarda ku da shi ku nemi ya muku addu'a ko ba sahabi bane ba sahabi bane tabi'i ne bisa ittifaqin malaman duniya ana nan ana nan wata rana Allah ya haɗa su da shi ne kuwa bayan wafatin sai na rasulullahi da suka haɗu da shi suka daga ƙarshe ma ya iya nuna musu shi ne daga ƙarshe suka matsa ne sai suke cewa fa annabi ne ya aike mu rinka yace mu haɗu da kai mu roƙi ka mana addu'a to kafin ya musu addu'a da yake ce musu yanzu kai yanzu ku kun san kun zauna da annabi ko eh kun san shi ko suka ce mun san shi sai yace to wallahi ba ku san shi ba wallahi ba ku san shi ba ya rantse musu da Allah yake wallahi ba ku san manzon Allah ba inuwar ta kawai kuka zauna da shi kuka sani suka ce waladnu abi quhafa ko ko sai na Abubakar As-Siddiq da shugaban Faras wanda shi kowa din nan akkan nasu din nan har shi bai san annabi ba yace waladnu abi quhafa ko shi din ko sai na Abubakar bai san manzon Allah ba in ji wai su kan kuma ka san annabi ne ba su adirin ɗinsa su neme shi wai sun karnin nan ba a dukkan tabi'ai babu wanda ya kai shi a wurin Allah duk tabi'ai in ka ce sahabbai kab ba wanda ya kai shi ya ishe kama har abubakar har umaru da sai na ali annabi yace su je ya musu addu'a ka san in bai saba annabi bare ci fa ya ba kuma ibnu al-qayyim al-jawziya ya kawo labarin sa ya jinjina a cikin littafin sa ar-ru'u ina da shi ya kawo labarin waisul kanni shine waliyin da bi kowane waliyai a cikin a zamanin tabi'ai amma shi ya fara yace sai na Umar yace ba ku san annabi ba irin da kuka zauna da shi har Abubakar bai san shi ba to yanzu ai zai san manzo Allah kenan in ba Allah ba محمد لم يعرف غير إلهه يضيق جميع الكون عن حمل كونه Allah shi kadai ne ya san manzon Allah Muhammad ba wanda ya san shi Allah da yi shi dukkan halitta ta yi kaɗan ta dakushe ta san waye manzon Allah wa ma urifa al-muqtaru illa bi nafsihi ba a sani manzon Allah shi kadai ya san kansa ina koma wani lokaci kuma haka shi zaka je na fari shi kadai ya san kansa shi yasa zaka je na cewa ya Umar a tadiri man ana ya Umar ka san ni wa yace kai ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan kaza dan kaza yace eh haka ne walakin man ana ya gani abin da ka faɗa amma waye ni yace kai ne wanda aka Isra'ila kai kai ne kaza kai ne kaza yace eh haka ne walakin man ana waye ni haka ne yadda kamar amma waye ni san da ya kai shi ya kai shi kalle ya dan warware kaɗan annabi fa zahirinsa ma su abubakar ba su sani ba balle baɗininsa zahirinsa ma shi ne wanda ba sani ba wai inuwa suka sani in ce wai su karni ka taka a hankali malam duk wanda ya san yake ji ya san wai yana cewa ya san annabi to ya san an abu mafi kaɗan a cikin ilimi kana ce wai za ka yi magana bayanin annabi to kai ne ka san ɗan abu mafi kaɗan a ilimi in da dangane da mazan Allah ne karatu ka kaɗan da hijja annabi ne kam kowa ya yi rubutu har ya gaji sai ka gama sai a ce ka zanta ba ita ba ka taɓa ba Allah ya kara mana sosai lalle alama man umaru lam yadri Allah kai salati akan wanda umaru ma bai san shi ba radiyallahu anhu dan ka dai waswaru min nurihi dukkan surori surori ba sura irin na qur'ani ba image images an gane ko images pictures na halitta kakaf min nuri daga hasken manzon Allah ne duk wata sura ta halittar Allah ba mutum kadai ba duka suwar na na kaunu images dukkanin nuri daga hasken manzon Allah ai mun karanta ko a ranar da muka karanta faizul ahmad duk mun fita wannan wasuwaru mar'un lahu to kaga nan kuma na dinu ne wanda muka karanta na sadu images wannan kuma suwaru na surorin alqur'ani kenan wasuwaru mad'un lahu duk surorin qur'ani kuma sun zo ne su yabi annabi muhammad sai dai in baka iya ba in baka san surorin baka karanta duk surar qur'ani da aka karanta sai ka samu jinjina take yi ga annabi muhammad babu lokaci wato irin karatun da muke yi ina so a gane bakin ne a samu kuma da yake amma da za a ce za a bi da karatu sai mu kama in ya so daga gajerun surorin da mu ta tafiya ka ji yadda abun yake dukkan su ka je ka duba tafsirin suratul kautsar imam fakhruddin razi haka ya tabbatar yace duk qur'ani kakkab kowace sura ta dauka tana yabon manzon Allah kowace sura idan baka sani ba kuma to sai ka karanta baka gane girman annabi ba cikin yabon sa shikenan madhul lahu surori gaba ɗaya na qur'ani suna yabo ne a gare shi min al-ali wanda kuma wato yabon daga Allah ne madaukakin sarki salli alaman sajaddat li nurihi iz basurat amlaku rabbin tarkimat ayatuhu fil azl salli alaman kai salati ya Allah akan wannan da amlaku rabbin wato mala'ikun Allah ubangiji sajaddat suka yi sujada gare shi li nurihi ga hasken annabi Muhammad ukimat ayatuhu yayin da wato shi annabi Muhammadu wato mu'jizozinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tafsilin su ukimat din nan ai fustilat ne an yi tafsili na mu'jizozin annabi ba su da iyaka suna nan fal a cikin littattafa na duniya mala'ikun Allah da suka ga wato iz basurat da suka ga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi Adamu sai suka faɗi suka yi mata sujada shi ne abin da zai kawai shi ya dunkule a kan a cikin wannan baiti don wani lokaci shi baiti in ba ka ɗauko ta ka haɗa da nan ba zai da fita maka ba salli alaman sa da daf amlaku kenan wanda mala'iku suka yi mata sujada saboda me in basurat li nurihi lokacin da suka kalli hasken annabi Muhammadu a tare da Adamu kenan kuma ukimat ayatu fil azali ayoyin manzo Allah mu'jizar sa an yi tafsirin su tun azal ma'ana tun da aka halitta Adamu mala'iku suka ga gan zuwa da suka kalli Adamu hasken annabi ne suka gani a tare da shi suka yi sujada wato a zahirin magana ba Adamu aka yi sujada ba annurin manzo Allah ne don Adamu ya samu daraja ne da wannan hasken kamar yadda tabbata a hadisin da Imam Suyuti ya kawo a cikin babban tafsirin sa Abdul Mansur صل على الاثنين همزة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي kaga wannan baitin na rantse muku da zatin Allah in fassara shi za a yi hakikanin fassara to ya kamata a yi majalisi na awa ɗaya kamar na sati ɗaya ya salli ala isnaini ba ramzatu kulli isnaini wa sirruhu fi isnaini wa zaka sirrun azali ayya amma dai alayi hali abin da ya samu Allah ya yi ya amana salli ala isnai Allah kai salati akan nabiyu nabiyu a halara halara uku ne akwai hadaratul hadaratul rububiyya akwai hadaratul nubuwa akwai hadaratul wilaya hadarori uku ne to wawa buruzu ta ci ko fara sun shiga wani su maganganun na shehu wato annabi muhammadu sallallahu Allah shi kare ne kullum muna faɗi cewa ulwal lawako muna karanta a kawai wal wahadaniya Allah shi kare ne tollin toll ba shi da abokin tarayya ko akwai bayi da shi ya ya kasance shi kadai din nan banda shi ba wanda ya san azaliyarsa shi kadai ya san azaliyarsa don ba shi da farko da ya ce farkon sa farkon nasa ba shi da farko karshen sa ba shi da farko karshe amma akwai lokacin da ya yi annabi Muhammad amma a nan lokacin bai yi komai ba sai suka zama su biyu daga Allah sai manzon Allah annabi ya bauta Allah shekarun tiriliyoyi na miliyoyi ba ra mu ce biliyoyi ba ma tiriliyoyi ina ko sama da haka ba ba wuce na kafin Allah ya yanta to annabi shine habara ta biyu Allah yana Allahnsa da ya nufin ya yi halitta to annuri muhammadiyya ya fara halitta shine isnaini din kenan habara ta biyu Allah ka yi salati a kanta habara muhammadiyya kenan to mu taƙaita dai ramzatu kulli isnaini annabi shine ramzi shine ishara shine nuni ga dukkan biyu
Tuna ga wannan ma magana ne mai nauyi.
annabi shine ranzu ga dukkan biyu an san me ranzu ko sign wato sign na karakta ranzu ishara nuni na dukkan biyu to Allah shi kaɗai ne ɗaya komi biyu ne Allah shi ne kaɗai ɗaya komi biyu ne in ya zo kai ta lissafi har shekarun ka su kare ba za ka kare lissafin ba in dai abu ba Allah bane to biyu ne dare dole ka kace rana haka ne sama dole sai kace kasa gabar sai kace yamma kudu sai kace arewa dole ka babba sai kace yaro namiji sai kace mace ko haka ne ko ba haka bane ka dari dole sai kace mai zafi fari sai kace baki duniya dole sai kace lahira ƙarfi dole sai kace rauni ko me ka tuna ko menene akwai akwai na biyunsa sun bi biyu ne in ji Allah wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaruna ko tadhakkaruna bisa ga bambanci da rawi Allah ya ce wa min kulli shay'in komi in dai ba Allah bane karaka na zauje ne duk biyu na yi shi komi wa ma kalaka zakara wa unsa ina rantsuwa da iko na da ya ce komi namiji da mace in dai halittar Allah ne kam to namiji da mace ta bayan halittar bature yanzu ga waya a gabana ko kuna capturing abin da ake ake fadi ka taba ganin waya namiji da waya ta mace balle a ce har sun yi aure sun aiki yar karamar waya ana jaririya an zo ana albarkatu ko kuma mashin namiji ko mashin ta mace sun yi aure sun aiku ko mota an zo ana barkatu mota ga aiku duk girman ta kuwa babu namiji ba balle a ce zai auri mace mota amma halittar Allah ka hudu kulli shi'in khalaqana zawji to duk abu komi in dai ba Allah ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne masdarin abu shi yake wato shi da shi da annabi abu ya zama aka san shi shi ne ramzin abu ramzatu kulli ne ba na so in zurfafa a cikin wannan bayani wa sirruhu fi sunaini sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin biyu ne litinin ko kuma biyu duk yadda ta fara sirrinsa cikin biyu ne ko litinin eh sirrin aiko shi ai litinin ne ko ba litinin ba ne haihuwansa yaushe ne litinin to sirrinsa kuma cikin biyu kuma ha litinin ne ba ai biyu ne a ba an ce ahad ba lahadi ahad ɗaya kenan isnai biyu ba sirrin wuce isnai ne kenan ko isnai ai biyu kenan talata uku arba hudu alhamis biyar kamsu yawa to a taƙaice dai juma'a kuma ranar jam'u kenan ranar taruwa duk musulmai su je su haɗu jam'u ranar jam'i sabtu kuma ranar hutu ne dama to amma dai mu ɗauka kaɗan mu yi magana kamar wancan maulidin da muka wuce shugaba ya ɗan harara mana magana ita ce rana sai ga rasu da an haife shi an ba shi sai da tuna halimatu sa'adiyya yin shekara na aurenta na farko biyu ta dawo da shi ta dawo da shi aka sake ba shi ita yin shekara nawa aurenta biyu wasin rubutu sunayi an gane bayani da ya dawo ya ƙara shekara nawa biyu baba ta tara su da tara su ya koma hannun waye Abdul Muttalib ya ƙara shekara biyu shi ma ya rasu wa sirruhu isnaini wa zaka sirrul azali shi yace wannan ba sirri ne azali bibbiyu bibbiyu din nan ko din annabi bibbiyu bibbiyu bibbiyu nan sirri ne azali mu bari haka kawai mu ce صلى على البشير حين أتى النذير بقدره الكبير والتعت لي مؤمل صلى على البشير على البشير الله كي ثلاثي أكم wanda ya zo ya yi wa duk duniya albishir ta duk mutumin da ya bi shi zai samu aljanna ne bashir a harshen larabci albishara wanda zai yi wa dan adam albishir kaga fiskarsa ya take shi ne ake kira bashiru dama dan adam sunansa bashar abul bashar baban mu ya adam na masu ciki irin wannan bashar to in an yi bashiru sai bashar ɗin sai ta sake sai ta kaga ta tana ƙarƙari ta sake to shi ne ma'anar bashiru ne mai sa fata ta yi ta yi sako-sako ta yi ana ganin ta da kyau ta sake amma in ta turmuke fika sai ta canja daga bashar sai ya albashiri Allah kai salati akan albashiru annabi Muhammad sai da adan da zero daidai lokacin kuma da ya zo shi ne naziru kuma har yanzu kaga zero kenan har yanzu kuma bashiru ne naziru ne in ka in ka bi shi ma albishir kai ran aljanna ne in kai sa'a waya baka certificate in ka bi shi ma gargadi da wuta kuma ba makawa in ka mutu da kirza sai ka shige ta kamar yadda shugaba da zai fara haramun عليه النار قلب أحبه kamar yadda malam bai zai duk zuciyar da ta so annabi haramun ne ta kasu a wutar jahannama da kadari da yake ni Allah kai salati akan annabi Muhammadu da kadari ji gurgurdun matsayin nasa nan alkabiri mai girma shine salatin da nake so kai masa da kadari da yake ni wal tawqili mu'ammar ya Allah ka bani dukkan burina duk burin da nake da shi ya Allah ka bani shi mu ma ka bamu salli ala mahmud muhammad bin judi wa manba shuhudi wa ayn sirrin yajid shehu yake radiyallahu anhu salli kai salati ala mahmud ya Allah muna roƙon ka kai salati akan mai suna mahmud abun godiya shi ne mahmud sunan Allah ne kuma sunan annabi ko sunan Allah ne sunan manzon Allah ne bayan da kai a sunan kai duk ma sunan Allah babu sunan da Allah bai tadalli kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin shi ne wanda dukkan halittar Allah wato ya cancanci ta gode masa halittar Allah kaka ana bin ta bashi ta gode wa manzon Allah bil judi ma'abocin baiwa duk wani wanda yake kira da wata baiwa to ya zo ga uban masu baiwa annabi Muhammad bil judi wa man ba'i shuhudi shine mabubbuga na shuhudi da Allah in kana ji kai kullum wai kana tare da Allah ne kamar ga ka gashi ka annaka tarahu to annabi shine mabubbugan shuhudin zatin Allah kana kama shi sai ka samu yanzu yanzu ka samu shigoni da ubangiji mamba ya za a kira mamba yan boko makukuga ko makukuga interstellar wato interhude kamar idon alijiya ka sa akwai wurin da ruwa yake fitowa din nan shine mamba to kana son shigudi da zatin Allah ne kama manzon Allah kama bai shigudi wa aini sirrin yanzu shi ne haƙiƙanin sirrin Allah da yake bayyana mutane suna samu haƙiƙanin sirrin Allah da ke bayyana sauran halitta kana samu ayin ayin ranar na gaya muku ayin din nan akwai wani rubutu littafi da take da shi wanda ya yi bayanan ayinu ayinu ko ina in ka zo kun ga ranar da muka zo ayinu a yanin a ayinu a yanin ko kaga ainihin aka ce zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu saboda haka ainihin yana da ma'anoni da yawa yana daga ciki ido ko shi muka fi sani ba yana daga ciki kulawa tajridi a ayyunna yace da tafiya bisa kulawan yana daga ciki kambun baka a ce ayin a wuce kalmar illahi ta ma min sharri shaytan wa kullu ainin lamma wa min kulli ainin kambun baka shi ma ayin ko yana daga ciki jama'a ana kiran su ayin jama'a yana daga ciki ana kiran rana da ainu yana daga ciki hasken rana ana itlaqin ainu ga rana ana itlaqin ainu ga hasken rana yana da gaske ana kiran ainu girgije wai ko da wata rana wani zai zo ne ya rasa ka san kamar da shakka ne yake cewa wajen lawan in ka zo makaniki in ya zo zai daure wani notice in ya dauko sha uku ya saka ya iya kama sai ya dauko sha hudu in ya ki ya dauko ai ta caccanjawa har a samu sufanan da zai kama in ka samu littafin da baka taba ganin ba kana karanta sai ka dauko ainihin duk da ka sanin nan ka sa wannan in ka ga bai zauna ba ka dauko wancan da ka sani ka saka in ka ga bai zauna ka dauko amma in baka san su ba kai ainihin na ido kawai ka sani kaga in ka zo sai kai sai gigi da mutane eh mana eh ainihin aya ne hakika kaga yaka sai ka ruɗa ido idanu halittar da haka haka fasa in ainihin da ido kawai ka sani saboda haka rana da hasken rana da girgije da akwai inda ainihin yake zuwa da komi ba a ce komi kulla shi misali kulla ayi a cikin wanda da ina tunawa kulla ayi duk komi misali ana ikrakin sa a haka akwai yaqini shi ma ana daukar sa ayi wani lokaci ya kansa haka dai a takaice to anan wa aini sirrin yanjali manzala shine haƙiƙanin sirrin Allah da ke bayyana dukkan halittar Allah tana dosana sannan shirin ta salli alaman man azab maulidahu haqqan rib masa ja'ini muqtarib bi fadli rabbi mujizi magana da da zo malaman nan da suka faɗa kenan ta zo shi yasa fa'idar karanta irin waɗannan littattafan duka komi sun tattara kaga ɗazun nan aka yi bayanin nan gashi nan kuma salli alaman man azab salati Allah muna roƙon Allah kai salati akan wan akan wannan da man alaman akan wanda man azam maulidahu duk mutumin da ya girmama maulidin sa a tare hankali a dubiyoyin nan da kyau salli ya Allah kai salati ala akan man man alaman akan wannan da to an gaba magana akan annabi kai kai salati akan wannan da waye annabi Muhammad cewa man azam maulida duk mutumin da ya girmama maulidinsa har ya tara jama'a ko yayi wani abu makamancin wannan ko ya ji daɗi ko ya tara jama'a ba yayi murna ya farin ciki hattan kuma da gaske saboda girmama annabi yayi murna ko ya tara jama'a ko yayi wani abu na nuna farin ciki to furim masta jahima muhtari ya haramta wutar jahannama mai huruwa muhtari mai huruwan nan ta shafe shi a'a wani zai ce to ai na ka samu wa ya faɗa sai ce maka ɗauko alhawi lil fatawi na imam musulmi ka nasu a gyara zama ka je ka buɗe babin maulidi ka san suke ba ba babin maulidi ko ya ka babin maulidi a cikin littafin siyudi ya yanko baitin alhafizu ibn nasir dili dimashqi wanda ake yawan karanta shi a wurin maulidin nan cewa idza kana hada kafiran jaa zammuhu bi tabbati dahu fil jahim mukhallada ata annahu fil yawm al ithnain da'iman yukhaffafu anhu fi sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi tuwi umrihi bi ahmada masruran wa mata wahidan wanda ya rubu wanda ya wa'annan baituga ibnu nasir din dimashqi ne wanda ya faɗe su a cikin littafin sa jami'ul asari fi maulidin nabiyil muhtari kuma wallahi tallahi alƙararre ne ma'aukaci ne wanda baya ji baya gani a cikin ibn taymiya wanda ya tallafa maka ne yana yaƙan mutane ma in sun taɓa ibn taymiya shi yake wannan magana da nake yake idan kana haza kafiran da azammu idan wannan kafiri wanda zarginsa ya zo a cikin alkur'ani bi tabbati da Allah ya ce hannayensa sun halaka gaba ɗaya shi ma ya halaka bi tabbati da kenan fil jahili mukhallada ya tabbata qur'ani ya ce zai dawwama shi muta sai rana da za ta kenan ata annahu amma sai yazo a hadisin da bukhari ya rawaita sai da ne da hadisin da hudu a hadisin da sahiha في يوم في يوم الاثنين دائما كل الاثنين يخفف عنه انا متى تستوجب عذابه للسرور بأمدا سبولا مرنا دي دعيب وان النبي محمد sallallahu alaihi wasallam يجي بفهم الظن ليه بتوقع سو ايه كوي ده انا بقى اديشن ده اجي عليه اين كاجي sai ji daɗi har yi da koyon gasa sau ɗayan nan da ya ji daɗi na aibuwan annabi sai ya zama kullum litinin riwayan bukari daga urwatu ibn zubair cewa ana sau ƙara sau wa ɗaya azaba har ma ana bashi ruwa ta babban yatsan sa nan yana sha a cikin wutar jahannama in ji hadisin bukari daga urwa nan zubair ya ta gaba mazallu bil abd alladhi tul umri ina za sauka kuma ga mutumin da tsawon rayuwarsa bi ahmad masruran yana cikin murna da haihuwar annabi muhammad wa mata muwahhidan kuma ya mutu yana kaɗai ta Allah yana musulmi ba kafiri ba shi kuma me zaton ka da shi da ziyudi ya nakalto wannan baituka a littafinsa daga Nasiru Dina Dimashki yace yana ina rantsuwa da zatin Allah tunda yace me zaton ka da wanda kuma musulmi ne yake murna da zuwa annabi yace to tunda an tambayi me zaton ka ga musulmi yace in dai musulmi ne ina rantsuwa da zatin Allah ba shi da sakamako sai aljannar Allah ta ni'ima in ji suri shi wani dai mai tafsirin jalalaini da muke tafasarawa kullum a a masallatiyar mun nan shi din dai dodon malamin hadisin nan shi ya fara a cikin littafin da yake wallahi ba bai da sakamako sai aljanna to wanda ya shiga aljanna kuma ina huta za ta ci shi shi kenan masa jahilin mutare shi kenan in dai ka girmama maulidin manzon Allah shi kenan magana ya kare hakan to hurin masa jahili mutare ka ya haramta wuta ta shafe ka murtalin mai huruwan nan wannan bi fadli rabbi mujzili wato saboda zaka samu hadare da falalan Allah mujzili wanda yake gwaba ba bai wasa wato mai yawan zuba wa bayansa baiwa subhanahu wa ta'ala salli ala man man adar maulidahu mahama zukir yakunu mithla man sabar bi yawmi badr lil mursalin salli ya Allah kai salati ala man akan wannan babban manzo a nan Muhammad wanda man azar maulidahu duk mutumin da ya halarci maulidin annabi Muhammadu Muhammadu ke duk inda ake ambata maulidin to ya kuru da sannu zai zama mitla man sabar kamar wanda ya hakuri da yau da badiri a ranar nan da aka yi gumurzu na yakin badar wanda ya hakuri bai gudu ba Allah zai baka lada kamar na wanda ya hakuri a ranar da aka yi gumurzu na yakin badar yakin badar dai ta ta faru ne ran sha bakwai ga watan ramadana kamar yadda malamai suka tabbatar a shekara ta biyu bayan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yaki a yawmi badr al-mursali abun aikowa badar ubangiji da kansa shi ya turo jibrilu ya turo da umarninsa aka yi yakin badar aka zo annabi ya fito aka kafsa aka karya kashin gadon bayan kafurci daga rana manya-manyan kafurai wanda duk ake takama da su a kafircin zamanin mazala aka karya su aka aka bana kashe saba'in aka ɗaure saba'in a wannan ranar ne shi ne yawan furkan yawan shaɗar jam'ai da Allah ke ba mu labarin yin saboda da mutane a himma a yi halartar wuraren maulidi karkacewar sanyi a sanyi shi ma yana yin maulidi ne sai ku yi dai tare ya ranka da shi ka yarda ya bi ka son annabi a shi ma ya zo ne yana yi kai ma sai ku yi tare kawai wa kullum man ja da bishe duk wanda ya yi wani kokari ya yi wani wato baiwa ya yi wani hadiya ko ya yi duk kokarin da zai bishe da wani abu ko ni kankantar abun ko da shawari ne da lantara a kan abinci ko wani abu لمولد المختار اي لمولد المختار ya bada wannan abin ko ya hadiya ko kokari da komai da kada za ga maulidin zababben Allah na Annabi Muhammad ai kuma ya yi wannan abin ne karamatan saboda girmamawa ya khairi ai ga mafificin dukkan wani mai rai waye kenan Annabi Muhammad yayi wannan kokarin akan aikon Annabi saboda girmamawa fiyayyen masu rai fiyayyen duk wani mai rai li khairi ai to fa innahu wannan mutumin zai samu lada Allah zai ɗaukaka shi kamar wani kamar lada da Allah ke bawa masoyansa aure nan ko rikakatan abu na gaya muku ibnu kathir ad-dimashqi ya kawo tarihi na wannan al-malikul muzaffar irin maulidin da yake yi da irin dukiyan da yake kashewa a wurin maulidin manzon Allah kowane ranar maulidi yana kashe dinari dubu ɗari uku ina da littafin a hannura littafin ibnu kathirin mai juz'i goma sha hudu a juz'i na goma sha uku yayi wannan bayani an samu aka fi kullum na kan fito da da kwallon ta daban to yau in kullum na yi latti saboda wata sabga ta ebe ni na tafi wani wuri da yake akwai littafin da a hannuna kawai ban koma gida ba ya taho wani maulidin kawai amma kullum al'ada muna tsawowa da jakon littattafan kuma na masu kin maulidi ne littattafai ne da suke bayani na hujja da dalilin yin maulidi amma na masu kin maulidi ne littattafan ko da wani zai tsallako mu sauke mara kayan kansa e wannan shi ne dalilin zuwan su ko ba wai za mu buɗe ba ne a'a ko wani zai tsallako ya ce abinda kuke yin nan ba kyau sai mu koya masa hankali saboda haka a takaice shehu ya ce ya rabba na fanfir lana ya ubangiji mu fanfir lana ka gafarta mana wal ta'fu anna ka yafe mana ka mana afuwa waqfina ka wato ka isar mana ya Allah duk abinda da ya fi karfin mu Allah ka isar mana wa taqabbal sa'ana ya Allah ka karbi dukkan ayyukan sa'i ay amalu kenan inna sa'yakum la shatta ay inna amalakum kenan وتتقبل سعينا الله تكفي أيكم بجاه هذا الأكمل الهربا والنمتي تكن أن محمد صلى الله عليه وسلم وسعدنا الله تشريم وهدينا الله تشريم دا الأمة دمو أن قال أدوى وسعدنا الله تشريم انتشيو مو تشريم انتشيو وهدينا الله تشريم وسو تهنم mu zama mu in ma sanadin shiriyan wani wa najjina Allah ka tsirar da mu duk abin da muke tsoro wa raqqina Allah ka hauhawar da mu dukkan makamai wa nasrana ba mu kadai ba ya Allah da dukkan abin da muka aiba nasru yana da ma'anoni da yawa yana daga ciki prisoner yana daga ciki Uh, descendants yana daga ciki children wanda na faɗa na farko saboda haka koma wanda ka ɗauka dai nasiru kenan abinda ya fito daga gare ka wa ala na da iyalan mu ya Allah su ma ka tsirar da su ka shiryar da su ka shiryar da wasu da su wa sabina da jama'an mu wa man wali da ma dukkan mutumin da ya jibince mu shi ma ya Allah muna roƙonka Allah kai masa abin da muka roƙa ne waltakfi annal kulafa ya Allah ka ije mana ka isar mana dukkan wahalce wahalce shi ne kulafa ana kulafa da kaulata Allah ka isar mana ka ije ka isar mana dukkan mashaqqa wato in kace kulafa din shi ne mashaqqa Allah ka isar mana da dukkan wahala da ta'abu da mashaqqatu da nasabu duka ne walijina Allah ka jikintar mana wadata ka jikinta mana wadata ma'ana ka bamu wadata ya Allah domin arziki daban wadata daban za a rubuta yana da arziki amma bai da wadata eh da yawa san me bambancin su ba arziki shine materialism abinda za ka gani a ƙasa a jibge motoci shaguna abubuwa gidaje da sauransu dambunan kuɗi a ga wani yana da su amma bai da wadata eh bai da wadata yana da kullum yana da su amma baya ci mai kyau baya shan mai kyau baya sa sutura mai kyau ina wadata nan akwai arziki gargashi a kasa ba wadata ko ɗan jirgin suke kullum wannan abin da ya samu wai ba shi yake kallo ba gaba ba zai tsaya ya yi ta ci kafin ya mutu ba inda Allah ya bashi sai ya yi ta tarawa kawai kan yi agara wuf sai ta ɗauke shi yau ba ya fi kowane tawa ba walil gidajen Allah ka cikintar mana da wadata in ji shi ba wai tarin arziki ba wani dan kaɗan ya samu wa materialism din sai ka ga in ka ganshi sai ka ɗauka ya fi wani mai yawan arziki saboda me saboda ya samu wadata ba arzikin bane ya samu shi wadata ya samu to da ta wajje jabbar da bako so da dum hal ina da ba kai ta ji hal action button to waɗane jamfafa to ka yori o yaha he kam hoɗa jiba kon ko ɗo kewi seede a mbawla ko sisi to ɗum waɗi ɗum tefa sadaka fete a o daƴƴa ɓolaari ko toon ene joye amma ta yimo he kam hoɗa woni dubuje waɗata kenan to ba abin da yake wadatan zuciya ka samu wadatan zuciya ko ni ka samu ko ni ɗan ɗan sa ya ishe ka to kai ne wadatacce amma duk yawan sa in bai ishe ka ba kana hangen dangar suka kullum rikici a ɗan girma to ba ta wanda ake so ba wattu afa Allah muna roƙo in ji shehu ka ba mu tsararce tsararce tsarabobi irin kyauta da sauransu abubuwa masu su tsadan gaske wanda za mu ta samu daga wurin Allah tsararce tsararce kenan wannan yiran nan su afa Allah ka haskaka mana takaddunmu na lahira ya zama mu samu saji da sauki duk wanda aka haskaka masa takaddarsa ta zama fara mai kyankyari to yana gwada cewa zai samu hisaban ya tsira Allah ka muna shi ya mashi dadi wajeni wannan roƙo da muka yi ina so ka tabbatar mana ya Allah a ranar da wato za ta zama mai tsananin tsoro ranar tsananin tsoro wajen ranar na faɗa shine kawo tsoro apprehension kenan apprehension wajen apprehension ko kuma ka ce drip ko kuma ka ce fear duk dai tsoro shi ne wajen warzuka na uluma Allah ka arzita mu ka arzita mu da yawan ilimai ba dan kaɗan ba karatu sosai kar mu kar mu fiye gaba kamar yadda bani ba su sani cewa kalilul kalilul ilmi sun mun katil karatu kaɗan in kai shi dafi ne sai ya kashe ka kasan dan abu kaɗan kawai duk abun da baka san shi nan ba ka ɗauka ba ba musulunci ba ka je ka ta halaka mutane kawai da an ba fatawa da ka laluba a naka an karatu babu amsa kawai sai sai ka kifa mutane kawai ka dauka shi ne kawai ka baka kuma Allah ya tama ujidu min al-ilmi illa qayyim duk abun da ka gani ko ni ka ga Allah ya ba wani na karatu to dan kadan ne a cikin ilimin Allah saboda haka Allah ka ba mu ilimai in ji shehu ilimai ba ilimi ba ilimai ba su yawa olo shi ne science wato da ne ko ba Allah ka ba mu fahimta da yawa shi ma ba ba mu ba ma oho yawan fahimta Allah muna roƙo ka ba mu don karatu daban fahimta daban wani ka ga tara karatu da togam wane wato malam buɗe littafi amma ana ko fanti ta jami'u ta riyo jami'u na yau jami'u ta tsohona ya gaya mini cewa duk mutumin da ya karanta ya karanta littafi ba ya karanta da shi ba to kar ya yadda ya lissa ma shi a cikin littattafan da ya karanta in dai ka karanta littafi amma ba za ka iya koyarwa wani littafin ba to kar ka kuskura ka ce wai ka karanta littafi ya ce wani ka karanta littafi kaza a a ban karanta ba saboda akwai ranar kin jizanci an gani yawa saboda haka shehu ya ce Allah ka ba mu fahimta karatu kaɗan in ka samu fahimta a ciki sai ka ga malamin da kai karatu a wurin ba a zo a masa fatawa kamar da ka zo aka bada bayani ko ya faru a malamai na da manya-manyan malamai a zuwa yau malami fatawa ya gagara warware ta almajirin sai ne izini a wurin malami ya ba da amsa na sha karanta irin wannan sai malami ya ce ina ka samu amsa ya ce a cikin hadisin da na karanta a wurin ka ne na gano karkashin sa na gano wannan ilimin sai ce Allah ya albarka cikin karatun ka shi hankalinsa bai kai dawo kan nan ba amma ɗalibin shi ya hasko ya gane shi ilimi in ji Imam Malik haske ne Allah ya ce ɗarsa shi a cikin zuciyar bawa idan ya ɗarsa ma kai kaɗan sai ya yi albarka amma in bai yi albarka ba kai ta tarawa a ce wani ma waɗin da bai ma ta kudu na fagodo sai ga daga habdu ke da gwani wasu da na gumuma ya Allah shi ya ce yana roƙon Allah ya Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan bakan ciki duk wani nau'in bakin ciki Allah ya yi mana shi mu ma muna roƙo Allah ya yi mana shi ya ce na roƙi wannan addu'a ko inda nayi bi jari khairi mursali alhurman mafificin dukkan wanda Allah ya aiko manzanni kenan وصلي يا ربنا على الرسول حبنا وسعده ومندنا وكل خطر أمثل وصلي يا الله كي صلاتي آه يا ربنا يا أبنجي على الرسول أكم ببما زنة shi yasa ya kawo shi da ma'ani ba babban manzon nan da muke maganarsa tun da aka fara wannan tafiya shi yasa da kawo da ma'ani ba dama kun san waye ke irin sani da ba wancan sani da na Umar ma bai sani ba ba da shi kun san waye ake tarin sa to tun da shi ne to sai ya kawo da ma'ani ba wa sallallahu ya rabbana ala rasuli akan wannan manzon dai da ake maganar sallallahu alaihi wasallam hibbina masoyinmu wasajini Allah bin salatin a kansa da shi da sahabbansa wa mandara da wadda duk suke kusa da shi wa kulle kafrin ambali da duk waɗanda suke binsa da daidai kafu shine mutum ya biyo wani ya ta binsa a tsarusa amsal kuma a ajal ne wanda suke binsa a bisa daidai amsal ai a ajal وشد برهام الحجاب ونبته من العقاب وما له من الزحاب بالكامل المكمل شو يتو شد برهام الحجاب يا لك يا ايوا برهام wato shamaki wanda cikin shamakan nan da aka gaya mana ba da ba sun ce karatun duka cewa ya nade mana da sun fara kuma ga shi ya Allah ka yayewa barhama shau ibrahim kenan shamaki ma'ana shamaki hijab din nan da ya fara hijabai goma sha biyun nan wato waɗansu gate ne wanda suke tsakanin Allah da bayinsa gate gate gate gate tsakanin Allah da bayinsa babu wanda ya taba keta hijaban nan dukansu ya je ya ga Allah da idonsa da na kogon kansa sai annabi Muhammad kowa yana wara a wara kowa wa shi ne barhama hijab Allah ka yayewa da barhama shi kenan hijabai wa najjihi min al-iqab ka tseratar da shi daga dukkan wani nau'i na azaba wa ma lahu min al-sa'ab Allah ba shi kadai ba dukkan jama'arsa su ma ka tseratar da su ka yare musu wannan jadi ka tseratar da su daga dukkan azaba ne Allah mun roke ka wannan addu'a bil kamili da wannan alhurman cikakken nan annabi Muhammad al-mukammali abun cikawa wanda Allah shi ya cika shi san da ya cika fal wata rana da ya hau ya yi isra'i ya je ga shi ga Allah yana na cikin babban littafin a tajin jami'ar sun da Allah ya kawai da annabi ne ya bada ya je yadda magana dare ya ce Allah ya daura tafin baiwansa a kirjina saka da sanyin tafin har cikin kashin bayana ya ce mishi ya ce mini fi mai yaktasibu al-mala'i ala ka san me mala'iku suke tattauna al-mala'ikatul muqarrabun yace ban sani ba Allah ya fito daga yau addu'o'i da muka yi saboda haka dai a takaice dole sai mu takaita haka saboda shi ma mayin wai ya gama maulidinsa eh ya gama maulidin wai da haka sai mu mu taimake shi mu tsaya nan sai a yi mana addu'a da sauran gurare da yawa insha Allah insha Allah kamar yadda aka faɗa akwai maulidi gobe dai ban yi tsammani ba ban ji labarin akwai maulidi a garin kuma ba amma kamar ni ina da maulidi a wani gari mai ɗan nesa haka to insha Allah zan yi tafiyan kenan gobe amma ban mu ji labarin dai akwai maulidi ba balle mu sanar so amma jibi in Allah ya kai mu akwai maulidi jibi alhamis kenan a jauroji a kofar gidanmu na kannenmu wadda za su gabatar duk wanda yake nan mun gayyace shi mun wakilce su mun isar musu da goron gayya daga nan kuma sai na gada na babanmu malam jauro kawu shi kuma na suna ne na sunan na gidan show muri baru na kenan za a yi ran juma'a saura kuma duka dai za a isar insha Allah saturday kuma jauro tukur insha Allah da haka dai kowa da kowa ya kamata ana sanin tabakan an tabake daga kaza sai kaza sai kaza na kusa kusa din duka insha Allah da mun to yaushe kenan to gobe in Allah ya kai mu akwai maulidi a garin Mala Abare Kalshingi yankin Kalshingi duk wanda Allah ya bashi ikon zuwa maulidi na manzon Allah ne kowa in Allah ya bashi dama kadi sai ya amsa kira kuma ana iya tambayan su shi babba inuwan ya za a yi tafiyan da sauransu duka Eh, a ci Allah ya taimake mu To, za- za mu mai da abin magana wurin ku eh, sai ku eh, karisa mana protocols din in mun haɗu a maulidin gaba insha Allah za mu ɗaura eh, daga inda muka tsaya